أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة ياسين مكية وهي وهي اثنتان وثمانون آية وأن سورة ياسين من الله صلى الله عليه وسلم مكة أكثر كرد إتا تنادى كتكين سورة ما سو آه فائدودي an faɗi fa'idodinta da yawa manzo Allah sallallahu alaihi ce yasin lima quri'at tana da ayoyi dai 82 yasin lima quri'at zamzam lima shuriba duk mutumin da zai sha zamzam duk abin da ya roƙi Allah Allah zai bashi duk wanda ya karanta yasin ya roƙi Allah Allah zai bashi shine ake yawancin roƙon Allah da suran yasin na karantawa 41 ana karantawa dai akwai nakaloli da yawa na neman alheri domin tun da ita ce kalbul qur'ani ko wani abu yana da zuciya ya shi shine zuciyar alqur'ani to saboda haka in ana neman alheri ana roƙon Allah da ita in ana neman dafi dafa'i wato kore sharri duk ana ana yi da ita tana somawa da haka bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim wayannan harfa guda biyu da ya da sin musulunta da zo kusa تشي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله شي لا إله إلا الله لا إله إلا الله تفضل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da kika faɗa wani a cikin wannan larabci kin ce kin yarda tun daga zuciyarki har bakin ki kin yarda Allah shi kadai ne shi ne ubangiji mai sama mai ƙasa mai komi mai kowa kuma kin yarda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzonsa ne ubangiji ba da abokin tarayya kuma kin ce kin yarda Yesu wato annabi Isa ba dan Allah bane Allah ba shi da da bawan Allah ne manzon Allah ne babban mutum cikin manyan annabawan Allah kin yadda da abin da yake faɗa ku ga ku ga wata turanci mana to mun in mutum murna kin zama musulma yanzu abin da yake kanmu duka ina kanki abin da yake muke kauna wajen Allah duka kina kauna da abin da musulunci ya haramta ya haramta gare ki kamar cin naman alade kamar shan giya kuma za ki ta kama shekaru nawa to yanzu za ki wanka ki so masalla wankan nan da za ki yi shine wankan shiga musulunci idan kana da miji in kin kanta da mijinki dole sai kin sake irin wannan wanka irin kwana da maza suke da mata din nan sai an yi wanka sannan a yi sallah idan kuma jinin nan da yake zuwa mata a cikin kowane wata idan ya zo za ki bar sallah za ki bar azumi in kina da miji ba zai kwanta da ke ba har wannan jini ya dauke in jinin ya dauke sai kin sake wanka irin na yau din nan sannan ki koma sallah ki koma azumi ana biyan azumi ba a biyan sallah kuma insha Allah in wannan wata ya kama za mu azumi tare da ke bayan sallah biyar za ki sallah biyar in kin samu dukiya za ki zakka za mu azumi tare da ke insha Allah in Allah ba ki kudi da lafiya za ki je ki haji muna miki murna me sunan ki na da يا فلان
Bose.
ها Bose.
بوسي كو يعني وانا سمعت كيف انا مسلمين
Rahmat.
رحمته ما شاء الله فن رحمته sai bayan kwana ko biyar ko uku ta zo in Allah ya samu samu a tamfa za mu ba ta ta nemi wanda zai wanda za su koya mata annabi za ta duk to wannan harfa guda biyu suna daga cikin su surori da aka soma wannan irin karatu da su wasu harafi ɗaya ne takma kaman kaf kaman sa'ad yana nuna kadaicin Allah akwai harfa guda biyu kaman ɗaha kaman yasin wanda yana nuna hadiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da ah, wanda ya aiko shi akwai masu ɗaukan had- ah, guda uku kaman alif lam mim ko alif lam re ko ɗasin mim su kuma yana nuna da da uluhiyya din da hadiran nubuwa da hadiran siddiqiyya Ah, akwai har guda hudu a wani wuri kaman alif lam mim sad wannan kuma yana nuna sauran hadarori akwai kuma guda biyar gaba ɗaya a wuri biyu kaman kaf ha ya ayin sad kaman kimin ayin sin kaf yana nuna maratu ɗin guda biyar gaba ɗaya kamar yadda khamsu salawati arkanul islami wan- wanda babu abin da babu ciki dai kenan ya zama yana nuna sunan lafzul jalala to wannan yasin malamai suna cewa ko da yake dukkan waɗannan harufan da aka so karatu da su ko da an faɗi wani abu mai kama da fassararsa fassararsa na gaskiya dai yana wurin Allah Allah alim muradihi bi zalika shine babban fassarar waɗannan abubuwa to amma tun da aka ce yasin wani suna fassara shi da ya sayyidan nasi ya shugaban mutane shine ya sin ya sayyidan nasi ya shugaban mutane a manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da Allah ya faɗi haka ya ce to ya kai shugaban mutane wal qur'ani na rantse da wannan alqur'ani mai yawan hikima mai yawan hukunci mai yawan hikima mai kyakkyawan hukunci na rantse da wannan qur'anin nawa innaka laminal mursalina wallahi kai din nan kana daga cikin manyan manzanni domin za a lissafa manzanni nan gaba za a ce salamun ala nuhin fil alamin za a ce salamun ala ibrahim za a ce salamun ala musa wa harun za a ce salamun ala ali yasin za a ce wa salamun ala mursalin gaba ɗayansu to duka dai kamar yadda kafirai suke cewa lasta mursalan to ƙarya suke yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya rantse da zatinsa ya rantse da alqur'aninsa annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam lakin Allah yashhadu ma anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafi billahi shahida tunda Allah ya yi shaida ya rantse da zatinsa kai manzonsa ne dukkan mala'iku sun yi shaida sun tabbatar kai manzonsa ne dukkan mumini gabaki ɗaya na farko da na ƙarshe sun yarda sun tabbata kai manzonsa ne don waɗansu mutane ba su yarda ba ai banzayen banzaye ne kawai banzan gari ne Allah ya rantsi da zatinsa da alƙur'aninsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam
إنك لمن المرسلين
على صراط.
على صراط مستقيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم wato kai manzon Allah ne bayan Allah ya yi rantsuwa da zatinsa ya yi rantsuwa da alkur'aninsa akan cewa kai wallahi kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ala siratin mustaqim a- akan hanya madaidaiciya idan sauran annabawa Allah in ya musu kirari yakan ce wa hadainahu mu ila siratin mustaqim ulaika alladhina hadallahu fa bihudahu muktadi to kai kai ne ma siratan mustaqiman din shi kai ne ma siratin mustaqim kai kana kana kan babbar hanya madaidaiciya wadda take dukkan hanyoyin da za su je wajen Allah sai sun dawo kanka sannan suke tafiya wajen Allah manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Muhammad din nan sunan nan nasa manzanni guda ɗari uku da goma sha uku ne to duk da baki sai sun lissafin su ya dawo ya cikin- ya shiga cikin sunan Muhammad sannan yake isa wajen Allah ميم ها ميم ميم دال شيني محمد كو من جاي ها كرمي من جاي من جاي من جاي guda biyu kenan sannan dal ko to mim guda biyu ga arba'in ga ya ga arba'in tis'in kenan ko ga ha tis'in da tis'in da takwas ko ga mim kuma har yanzu arba'in ga kuma mim har a mim da ya da mim har yanzu a da farko muna da tis'in ga takwas mim tis'in ne min da guda biyu da ya tis'in ne ga ha guda takwas yanzu kuma muna da mim guda biyu wato tis'in sau biyu na iya kamar ya fi haka ha muna da tis'in sau uku fa eh to muna da takwas to muna da dal wato da biyu kenan eh, hudu kenan da lihi biyar kenan a haɗa biyar da abin da ka samu nawa ne a ba kai ba ta biyu da nawa lissafin na kyautar da ga biyar ga bakwai nawa ne sha biyu ga alifi sha uku ko to saba'in yana neman talatin kenan ga lan arra na haɗa lan arra akan saba'in muna da muna da mitan da goma sha uku muna da mitan da saba'in da goma sha uku mitan da saba'in da uku ya ha- in ya haɗu zai zama ɗari uku ne da goma sha uku ɗari uku ne da goma sha uku mim tis'in ha tis'in da takwas ga mim guda biyu tis'in tis'in tis'in sau biyu to- tis'in tis'in sau biyu ɗari tamanin ku to muna da rawa tis'in can a baya ɗari biyu da saba'in muna da dal muna da hudu kenan saba'in da hudu muna da alifi da nawa kenan da biyar ko ga lan jaye lan arra kenan wanda ita ce talatin za ta haddasa saba'in din su zama ɗari uku ko ɗari uku da biyar da- du- ya zama ɗari uku dai da goma sha biyu dai ko to ɗan ɗari da goma sha biyu ha ɗin can mu mu ƙara masa alifi ya zama ha ya- ya zama nawa kenan ya ya koma ɗari uku da goma sha uku shi ne manzanni domin uku da goma sha uku shine manzanni annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam kuma har zikiri duk zikirin da aka yi sai ya koma hannun manzon Allah ke koma gabatin Allah zikiri shi zikiri din nan zal 700 ne kaulasan 20 ne ra metan ne ko in ka hada wannan zai zama ga metan ga ya zama 900 da 20 to to ka fidda o nawa zai zama cikin da biyu zai zama an fidda o cikin da biyu ko cikin da biyu sai mu kowace mu arba'in ha takwas na kenan ga ga mim har yanzu ga ma arba'in ga arba'in ga arba'in tamanin da takwas ga dal hudu nawa zai zama cikin da biyu to zikirin na san shi an koma wajen Muhammad da ko menene ne sai an hada da shi an tababu Allah kullu ru'in wa fa bin dalika la yarkul duk mai neman Allah in ba biyo ta ne ba ya samu sallallahu alaihi wasallam to za maganar manzanni ne to saboda haka aka soma da shi ai masa kirari in an masa kirari a faɗi maganganun wa'azi sannan ku ai hikayar sha'anin annabi Isa kamun a faɗi annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa kamin a ajiyar wa salamun arab mursalina innaka lamin mursalin domin kirayin da ake musu hadaynahu mu ila siratin mustaqim su annabawa hadaynahu mu ila siratin mustaqim to kai kuma kai ne ma siratin mustaqim in sallallahu alaihi wasallam
تنزيل العزيز الرحيم tanzilul azizir rahim shi wannan alqur'anin da na rantse da shi in ji Allah wa ya saukar da shi ne al azizur rahim shi ubangiji ne wa kansa kirari da izza da rahama din nan wanda kullum in zai gaya maka kissoshin annabawa na aiki annabiwa ne ga yadda ya faɗa mutanensa ga wanda suka yarda ga wanda suka ƙi yayi gargadi yayi gargadi yayi gargadi suka ƙi da suka yi ƙi sai na yi amfani da izzata na halakar da kafirai na yi amfani da rahamata na tsayar da muminai ذاقي ذاك جياتي وإن ربك ل... إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم ثم إذا أن يهلك الدكافري رحم أن أنت تسد النبي دمت ننسى تشيء da ya gama kissoshin annabawan sai ya ce wa inni la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika li takuna min munzirin to shine yanzu aka dawo da shi aka tanzilul azizir rahim mai izzan nan mai harkar da kafir yana nan fa da halinsa mai rahaman nan mai tsayatar da mummunai da annabin su yana nan fa da da- da- da- da halinsa yana nan kuma yana tare da kai fa tawakkal al azizir rahim to innaka la minal mursalin ala siratin mustaqim wannan alqur'ani tanzilul azizir rahim saukarwa ne daga Allah ubangiji mai izza mai halakar da su Abu Jahali da mutanensu da izzarsa mai saukar da rahama wa Abubakar da mutanensa da rahamarsa ina nan kuma zai zai- zai amfani da izzarsa da rahamarsa ya halakar da kafiranka a Badar ya tsayar da muminanka a ko'ina لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun mun aiko ka ne da wannan babban littafi da wannan babban aika don me litunzira qauman don ka gargadi mutane waɗanda ma unzira aba'uhum iyayensu ba su taɓa ganin manzo balle musu gargadi kakanninsu ba su taɓa ganin manzo balle musu gargadi rabonsu da- da da manzo mai gargadi shekaru da yawa wa hum fa hum ghafilun ba san Allah ba san addinin Allah ba rabbananu ne لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون lagar haƙar ƙauru a ra'aksar yin fahim la yuminun kamar yadda muke faɗa maka dai wajen sauran annaba ɗan uwanka muna ce inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharun mu'minina su ma nakan walakin na kan nasu la yuminuna yawancin su ba za su imanin ba lagar haƙar ƙauru a ra'aksarihim haƙiƙa magana ta ƙaddara ta azaliya ta riga ta gudana akan yawancinsu ba za su zama musulmi ba daga haƙƙal ƙaura ala aksarihim akan yawancin su fahim su la yuminuna ba za su yi imani ba haka Allah ya rubuta tun azal yawancin su ba za su yi imani ba haka abin yake haka Allah ya kaddara ya ga dama yana cewa walakin na aksaran nasi la yuminuna yawancin mutane ba za su yi imani ba yanzu zan ga population na duniya sai a samu haka din ne wato da za a kasa duniya mutane da suke cikin duniya kashi hudu kusan fiye da kashi ɗaya ne daga kashi hudu su ne musulmi sauran kusan kashi uku na duk ba musulmi bane su ne aksariya sannan in an dubi sai a tura su wajen dabbobi da yake dabbobi sun fi mutane yawa sai je amtazu bu anna aksarum yasma'una aw yaqilun in hum illa kalan ami ai mun mai da su kaman dabbobi sai a tura su amma a ce malamai magada annaba da annaba su- su rika bin su dai su ne musu wa'azi su ta- su ta wa'azi dai kasu gaji su ta musu wa'azi dai a, su ta wa'azi dai to in in sun tura su su mutanen nan da musulmi wajen dabbobi yan uwansu sai a jawo muminai din nan fiye da kashi ɗaya cikin kashi hudun nan a jawo su gaban Allah a ce su ne mutanen Allah to in an dube su su kuma sai su zama walakin na aksarin nasi la ya'lamuna su ko yawancin su ba su da ilimi su musulmi da za ka kasa musulmi har yanzu kashi hudu a duniya za ka samu fiye da kashi ɗaya ne daga cikin kashi hudu wanda ya san addinin kusan kashi uku duka wato son addinin da son Allah da son annabi da gadon da ke jikinsu na jini da ɗabi'ar da inda suka fito shine ke jansu cikin musulunci amma ba su da ilimin addini walakin na kana alamuna yawancin mutane ba su da ilimi suna sai a jawo kashi ɗayan nan da ya sauran na masu ilimin nan a tura su marasa ilimin wajen kusa da kafirai kamar yadda aka tura kafirai kusa da dabbobi ta ce to marai ku bi su ku ta musu wa'azi fa wa idza fadalla misa kallon na utul kitaba la tubayyinunahu lin nasi wa la taktumunahu ku rika wa mutane wa'azi kar ku boye ku rika mutanen nan ku yi ta musu wa'azi ba kafirai bane fa ku yi ta musu wa'azi ba dabbobi bane fa ku yi ta musu wa'azi ku malamai an ɗauki alkawari za ku ga mutane gaskiya to sai a jawo kashi ɗaya na malaman nan a ajiye gaban Allah a ce yanzu ayan nan malamai musulmi su ne mutanen Allah su kuma Allah ya dube su sai ce musu walakin na aksarakum lil haqqi karihun ku ga malamai yawancin ku ba ku son gaskiya nan kuma har yanzu sai kaga tsoro da son dukiya da son mulki da son zaman lafiya sai ya hana waɗansu aikata gaskiya da faɗan da faɗan gaskiya kuma sun santa su malamai ne sai a sake tura su wajen wajen jahilai tun da yake ilimin bai amfani ba ya zama jahilci an tura sai a ajiye kashi ɗayan sauran kashin nan a gaban Allah sai ya ta kuka wa Allah ya Allah Ubangiji inna qaumana hajaruna kowa ya ki mu malamai yan uwanmu wanda suka san abin da muke faɗin nan gaskiya ne sun dage sun ki gaskiyan nan saboda su dalilai ga musulmi wanda suke sun san musuluncin nan gaskiya ne wanda muke faɗa gaskiya ne amma sun dage sun ki maganar mu saboda bin yawancin mutane ya Allah ubangiji balle fa kafirai ga su yan adam ne yan uwan mu ma sun ki sun mai da kansu dabbobi Allah sai kar ku kar ku damu kar ku kuka إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون كركو دامو ni ina son ku ina jibintar ku annabi na yana son ku yana jibintar ku ko dukkan annabawan da suka wuce hanya ɗaya kuke tare da su suna tare da ku karabta ɗaya ne wa illa wa rasuluhu fa lakum an amala lahum min nabiyyin wa siddiqin shada salihin kar ku damu dukkan mutanen kirki masu sallah kyakkyawar sallah suna tare da ku karku da mu kankantar ku kada dame ku tunda ni ina tare da ku inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata masu yin kyakkyawar sallah masu ba da zakka wa muraki'una masu yin sallah cikin jam'i na farillai da da nafilfili wa man yatawalla Allah wa rasuluhu duk mutumin da ya mika kansa wajen Allah ya mika kansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jibinci Allah ya jibinci manzon Allah kar ya damu ya zama cikin jam'iyyar Allah cikin gayyar Allah inna hizballahu humul ghalibuna komi yawan jam'iyyun da ba na Allah ba to jam'iyyar Allah ita ce mai rinjaye wa inna hizballahi humul ghalibuna istawada alayhi shaytan fa antum zikrullahi lak hizbu shaytani ga hizbu shaytani ga hizbullahi to komi yawan hizbu shaytanin nan in hizballahi jama'an Allah sune masu rinjaye shine Allah ke ga annabi litunzira qawman wa unzira abahum laqad haqqal qawlu ala aktharihim a kaddara ta riga ta tabbata akan yawancin su fahimsu la yuminu ba za su imani ba إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون na jalna fi anaqim aghlalan fa hiya ila al-azqan fa hum muqmahun mun riga mun sa musu hukumi da gigari mun daure wuyansu mun daure hannayensu wato a cikin ma'ana fahim layu duk yadda suka yi suna daure din nan ba su da iko su yi wani abu suna daure ne kaddara ta riga ta daure su kuma in sun tashi za su yi wani- annabi wani abu sai a daure hannayensu ba za su iya ba domin zaman da ya na shekara goma sha uku inda cikin hadari ba su taɓa yi masa wani abun da ya wuce su same shi yana sallah ko su zuba masa ah, ma'aifar wata dabba ba ko su jefa masa wata kaya ba ba ba su taimaka masa duka da yadda ake wa waɗansu duka ba Allah yana kame hannun su ya ɗaure su suna so su ba za su iya ba suna ɗaure wurin Allah
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا مرقا من سنة من بين أيديهم سدا ونسري أقبض اليسو ومن خلفهم سدا باينس ومن سا سري أباينسو wato ba za su iya ganin annabi su yi masa sharri ba ba za su iya ganin sahabbansa da suke bin bayansa su yi musu sharri ba domin lokacin da aka saukar da wa anzir ashirata kal aqrabin lalle kai gargadi wa danginka mafafata sai ko ya tara su yana kiran banu hashim yana kiran banu muttalib yana kiran banu abdumanafin yana ta kiran su aka yi ta taruwa akan safa aka yi ta taruwa aka yi ta taruwa da suka taru dangin nasa makusatan nasa wanda jikokin abdumanafin din a sai ya ce ni din nan idan na gaya muku yaƙi ya tinkaro makka ni mai gargaɗi ne ina gaya muku yaƙi ya tinkaro garin nan za ku gaskata ni gaje tun da yake baka taɓa yin ƙarya ba tun da kake yau ai ba za mu ce kayi ƙarya ba haka ne eh to ni Allah ya aiko ni ni manzo ne mai yin gargaɗi gare ku yayi wa'azi yayi wa'azi to ka san idan akwai mutum wanda yake da hannu akan mutum idan mutum ya yi wani abin da zai ba mutane haushi to wanda zai fara yin magana kamar zai ladabtar da mutumin da yake gani yana da hannu a kansa shine wannan mutum to Abu Lahab da ya ga shi dan uwan baban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah baban sa ya riga ya rasu tun yana ciki to sai ya ga kamar shi yana da hannu akan manzon Allah sai ya daga hannu ya nuna wajensa ya faɗi maganganu tabban laka ali hada da autana ya faɗi mummunan magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don wannan ne ka kira mu mu ne za a ba mu tsoro da yaƙi muna da samari muna da kuɗi wanda yake da samari sojoji yake da kuɗi wa yake ba shi tsoro da da yaƙi da yawa miya gun maganganu ka'idar manzon Allah in an yi wa Allah wani abu ba zai yarda ba lalle yanzu nan zai magana ka'idar Allah in an yi wa manzon Allah wani abu ba zai yarda ba yanzu nan zai magana sai Allah ce a tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghani anhu malu ma kasaba sai da naran zata lahab wa imra'atu hammalatu haqab fi jidiha hablum min masad ya zazzagi abu lahabi da matarsa shi Allah kuma saboda kiyaye martabar zumuntar manzon Allah da abu da abu lahabin Allah bai ce wa annabi kul tabbar ya da abi lahabin ba kamar yadda yake ce kul huwallahu ahadun ko kul a'udhu bi rabbil falaq ko kul a'udhu bi rabbin nas ko kul ya ayyuhal kafirun a bai ce ka faɗa ba ma shi da kansa ya zagi wannan kafirin don ba zai sa ba zai sa annabi inna la ya'muru bil fahsai Allah ba zai sa annabi ya zagi dan uwan babansa ba amma shi yana da iko ya zagi kowa duk wanda ya ga dama balle fa kafiri to da aka yi haka sai matar abu lahabi ta ce a'a muzammam shine ya samu a waka yanzu ake mana waka a garin nan muzammam suna kiran muhammadu muzammam wai mai alkawari muzammam shine ya samu to sai bari ni ma zan yi waka zan yi zan yi sashi a waka muzammaman abaina wadinahu qalaina sai ta irin wa'annan waƙoƙin banza sai ta ɗauko ƙaton dutse ta ce ina muzammam ɗin yake ni zan je fasa masa bakin da ya sa mijina ya sa ni a waƙa da mijina sai ta tana nema ga annabi ba ta ganin sa gashi yana zane ba ta ganin sa saboda wajen annabi bayanin suddan wa min kalmin suddan fa an kashe nan fam la yusiruna ga ƙaton dutse wa min aina tara shamsa muqratun am ya'u ta ina za ta iya ganin sa gashi ba amma tana neman sa ina muzammam ɗin yake tana rike da ƙaton dutse za ta doka akan bakin sa mai daraja sallallahu alaihi wasallama haka kuma da suka taro kofar gidansa za su kashe shi daren da suka yi shawara ta ƙarshe ta halakar da shi lokacin da yake da shekara hamsin da uku kusan ƙaurarsa dama an riga an yi hukunci ba za su musulunta waɗansu daga cikinsu waɗansu kuma daga ba sun musulunta domin kamun a kai shekara shida da wannan kira sai da aka samu mutum talatin da tara maza da mata shekara shida ka shekara ta shida ne a cikin watan zulhajji aka samu musuluntan sai na umaru ya zama cikon mutum arba'in wanda suka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin mamaki da yake Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna lillahi manzo Allah ya ce inna lillahi ibadun mafatihil khairi wa man qali al shar mu ba liman jara Allah miftaha lil khairi wa min qali al shar Allah yana da wasu bayinsa yayi su ne musamman don ya bude alheransa da su ya kulle sharri da su waɗansu kuma ya yi su don ya buɗe sharri da su ya kulle alheri da su to da imura ya musulunta fa a shekara ya musulunta cikin watan zulhajji shekara ɗaya shekara ɗaya da ta juyo kamun shekara ta juyo a kai watan shawwal wato zulhajji muharram safar rabiul awwal rabiul akhir jawad rabiul jawad thani rajab sha'ban ramadan shawwal wata goma sai da aka samu mutum fiye da ɗari suka musulunta cikin wata goma nan kamu a koba hijira ta biyu da aka ji labarin ana yawo a gari lafiya lau aka taso aka zo aka tada gari ba lafiya kamu a koma sai da aka koma fiye da mutum mutum ɗari da ashirin saboda a wannan ɗan ƙaramin lokaci na na na na wata goma ɗin nan ba musulunta sai da yaro annabi ya riga roƙi Allah Allahumma izza hadha ad-dina Allahumma izza al-islama bi ahdi umaraini sai ya zama Allah ya kalauka wannan addini da sai na umaru radiyallahu anhu wajana bayan yadin suddan wa min kalbin suddan fa ghashaynahum fa hum la yusiruna ba sa gani وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون su laqad haqqal qawlu ala aktharihim din nan yawancin nan wanda aka riga aka rubuta musu rashin rabo na har abada din nan su kam sawa'un alaihimu a anzartam daidai ne gare su wa sawa'un alaihimu a anzartam ko kai musu gargadi am lam tunzirhum ko baka yi musu gargadi ba la yuminuna kamar yadda dai mutanen adawa suke fada wa annabi annabi hudu sawa'un alaina aw azta am lam takun min alwa'izina to kar ka damu kai ma na kan haka za su zama wanda aka riga aka rubuta musu rashin rabo din nan ko kai gargadi ko kar kai gargadi ba za su ba za su ba za su imani ba haka Allah ya so إنما وتنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأجر كريم iyakan wanda za ka yi musu gargaɗi gargaɗinka ya amfane su wanda za ka yi musu gargaɗi gargaɗinka ya amfane su manitta ba zikira wanda ya bi wannan alƙur'ani wa khashiyar rahmana bil ghaibi yaji tsoron Allah a ɓoye shine za ka yi masa gargaɗi gargaɗinka ya amfani shi ainihin kamar yadda muke faɗa kullum dai mutum guda biyu ne a haɗe ga ransa ga jikinsa ko kowanne yana neman haƙƙinsa ran nan nasa kamar yadda wannan jiki yake da ido yake da kunne yake da harshe yake da komi na gaɓoɓi to na ɓoyin ma haka yake da ido yake da kunne yake da harshe yake da gaɓoɓi kamar yadda wannan jiki yake samun lafiya yake samun ƙarfi saboda abubuwan morewa sun ishe shi wancan jikin ma na ciki haka yake samun ƙarfi in abin morewa sun sun ishe shi zan nanata wancan abin da yake raya shi iskar da yake shaƙa shine tauhidi ruwan da yake sha shine sallah wato nonon da yake sha shine zakka ko ciyarwa abincin da yake ci ya ƙoshi shine sallah da yin ta cikin jama'a da nafila naman da yake ci shi ne yin haji ko umra ko zuwa sallan juma'a kaga guda biyar kenan ga tauhidi ga sallah ga azumi ga zakka ga azumi ga haji biyar shi ko wannan jikin da muke dauke da shi wanda shine buhun wancan jiki wannan jikin buhu ne na wancan jiki shi ko abin da yake jin daɗi ke raya shi ya samu ya ji daɗin numfashi in ma zai samu a yi masa gadina don ya sha numfashin na mai lafiya sannan ya samu ruwa da zai sha ruwan ma in zai samu ya samu uswan ruwa mai kyau sannan ya samu abin da zai sha wanda yake matsayin nono wanda zai ratsa jiki nan da nan sannan kuma ya samu abin da zai ci wanda zai cika cikinsa da shi ko tuwo ko shinkafa ko wani abu hudu kenan sannan kuma ya samu nama ko da fafe ko gashishe ko soyayye biyar kenan kasan dama nama limanista da ilai sabilan ne hajji ma limanista da ilai sabilan ne nama sai mai iko hajji ma sai bai iko to wannan jiki ga haƙƙinsa wannan jiki ga haƙƙinsa to shine to shine aka sauka musu da alqur'ani da manzon Allah ya zo ya raba musu haƙƙinsu daidai kada kada kowa ya cuci kowa shi wancan in zai cuci wannan jiki da yawan sallah da yawan azumi annabi ya fito ya faɗa yace wallahi ku bi hanyata ni din nan ina ina yin bacci ina ina yin bacci ina yin nafila ina azumi ina kwana da matana ina yin sallah to duk wanda ya kirin hanya ta ba nawa bane in wancan jiki zai cuci wannan kenan shi ko wannan jiki in zai cuci wancan na boye baya sallah baya azumi baya zakka ba sai a ce to wannan jiki ai masa gargadi kada ya cuci wancan in yaki sai a sare shi a raba su a jefar da wannan a bar wancan ya tafi lafiya to shine Allah yake gaya wa annabi iyakan wanda za ka yi masa gargaɗi gargaɗin sai amfani sai wancan jiki yana da lafiya shi wancan jiki ya samu rinjaye yana jin maganar Allah mun ba zikir yana jin maganar Allah yana ji wa khashiyar rahmana bil ghaibi tunda yake jikin a boye yake ba a ganin sa yana tare da Allah to in ya ya zama yana tare da Allah yana jin maganar Allah shine in an masa gargaɗi yake ji amma in baya tare da Allah ba jin maganar Allah yana nesa wannan jiki ya tare shi to shikenan ko ka masa gargaɗi ba zai ji ba sai abin ya zama kamar ɗaki ne mai kwaɗo a baya mai sakata a ciki mai sakatan nan a ciki in bai buɗe ba mai kwaɗo ko ya buɗe aikin banza ne saboda kai wazi komai wa'azinsa inda Allah bai ja sakatan nan daga ciki ba to wa'azi ba zai shiga ba abu asta am lam takum min wa'iz komai wa'azinka an cire kwaɗo ko an tura kofa ba zai turu ba sakata yana ciki an kiya buɗe ta kuma wanda suke kwaɗo yana kulle amma an ja sakata to ga son Allah ga son annabi amma ba malamin da zai yi bayanin addini to shi ko haka haka yake saboda haka idan mutane alhamdulillah in samu malamai mai musu gargadi mai masu gaya musu gaskiya magada annabawa to Allah ya yi musu gata kenan Allah ya mana gatan jin maganan Allah da jin tsoron Allah don gargadi ya mana amfani wa khashiyar rahman bil ghaibi irin wannan mutum da aka bude zuciyarsa ta ciki a ciki a boye tsakaninsa da Allah ta baya kuma gargadinka yayi masa amfani to wannan fa bashirhu kai masa albishir bi maghfiratin da wata irin babban gafara wa ajrin da wani irin babban lada karimin mai wani irin girma don an kawo su na kira ne don girman su إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحسناه في إمام مبين Ubangiji yana gaya mana da mu da mutanen Makka masu cewa a mayuhil izama wa hiya ramim wa yake da ikon kashi da ya da ya diddige ya zama gari ya zama ƙasa wai a tashe shi a mai da shi mutum wa zai iya yin wannan Allah ce kul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yuzurkum ba wai za ku zama kashi rididdigagge wanda ya zama gari ya zama ƙasa ba kai ku zama bakin karfe ko ku zama wani irin dutse kai duk abin da tunaninku yake tunanin ba zai iya zama dan adam ba ku zama abin ku gani in mai da ku dan adam ba kul kunu jaratin aw hadida aw khalqa mimma fi sudukum fa sai yakun man yidna to wai wa yake da iko yin wannan ne wa yake da iko yin haka din ace kul ladzi fatarakum awwala marra wane ne yayi ku ya kawo ku duniya yanzu to wanda yayi ku ya kawo ku duniya nan shi ne zai yi wannan to shine Allah ke gaya musu abin da suke musu din nan inna mu ne in ji Allah nanu nuyil mauta mu ne masu raye matattu wato nunul azamati kenan ba nunul jam'i ba mu ne muke raye matattu wato nun mai ɗane na girma ba na jam'i ba ne wa naktu muke rubuta ma kaddamu abinda suka aikata na magana da aikatawa a cikin rayuwarsu wa asaram da abinda suka bari na bayansu ba wannan kadai ba wa kulla shay'in kowane irin abu ma ahsaynahu mun riga mun kididdige shi mun sa shi fi imamin mubinin a cikin littafi bayyananne inna nahnu nuhil mauti nan abubuwan suna tafiya daidai kamar yadda ko kai gargadi ko kai gargadi ko kai gargadi ko ba kai gargadi ba ba za su yi imani ba to wannan Allah ya riga ya kashe su tun suna duniya kuma ba zai raya su ba aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kamar masalan fi zulumati laysa bi kharijin minha duk wanda yake cikin kafirci to kamar matacce ne domin baya aika komai na rayuwarsa a lahira ya zama kamar ya mutu ne rayuwarsa kamar matacce yake sai dai in Allah ya raya shi kamar yadda ya raya Umaru ya bashi musulunci bai raya Abu Jahali ba ya bar Abu Jahali a mace to Allah shine mai raya matattu shine kuma yake rubuta abin da suka aikata a cikin rayuwarsu wa asaram da abin da suka bari bayan sun mutu nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man sanna sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha wa la yunqasu min ujuri shay'an ila yawm qiyamah wa man sanna sunnatan sayi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha wa la yunqasu min awzari shay'un ila yawm qiyamah aw kama qala ma hadha ma'nahu ke duk mutumin da ya fito da wata hanya sabuwa kyakkyawa to in ya aikata za a ba shi ladan wannan aiki nasa na kyakkyawar hanyar da ya fito da ita kuma duk wanda ya koyi da shi ya yi aiki irin nasa to za a ba shi ladan waɗanda suka yi koyi ɗin yanzu wanda ya ɗauki alƙur'ani yana karantawa haka a takarda to duk abin da karanta sai an ɗebi lada an bai wa sai na umar sai na abubakar wasu suka ba da shawarar a rubuta alƙur'ani ne ko mana annabi ya wuce ne a haddace kuma an rubuta waɗansu abubuwa a ajiye amma ya haɗu yana ɗaure hakan nan ƙur'ani kamili to Umaru da Abubakar suka zartar da shawara bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuta wannan Qur'an haɗa shi a haɗe to kowa karanta Qur'an sai an rubuta musu lada duk abin da mutum ya sabuwar hanya ce kaga wannan bid'a ce tunda annabi ba shi yayi ba sahabbai ne suka shirya to kowace hanya ka bullo da ita in dai ta alheri ne shi musulunci abin da yake lura da shi abu shida ne su ne ma'aunan da musulunci yake kallo da su shi manzo Allah an aiko shi ne ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu wannan guda shida da musulunci zai zauna nan gaba shekara dubu ɗari ba zai wo odan wani abu ya kawo daga waje ba yana da shi Qur'ani yana nan hadisi yana kuma a ciki za a samu malamai za su zo su duba abin suka tun da yake akwai ma'aruf wato abin da musulunci ya sani ko kai baka san shi ba inda musulunci ya san shi to shikenan ba damu da kai ko ka- ko baka sani ba don kai jahili ne inda musulunci ya san abin to ba damu da sanin ka ba ma'aruf munkar abin ki inda musulunci ya ce wannan abu bashi da kyau ko ka ce yana da kyau ƙarya kake yi bashi da kyau wajen Allah bil ma'ruf wa munkar wa zulamu tayyibati Allah ya aiko annabi ne don ya umurce su da kyawawan abubuwa ya hana su munanan abubuwa ya kuma ah, ya halatta musu abubuwa masu daɗi waɗanda suke halal abubuwa masu daɗin nan ko da kai a wurinka ba su da daɗi to tun da dai suna da daɗi a wurin masu su daɗin nan ba zai cuci wani ba halal ne kaga daddawa ga muni ga wari ga rashin daɗi a wajen da kamar da zuciya tana da daɗi a miya shikenan Allah ya yarda ba haramun bace ba za a ɗauke ta khabis ba ba za a ce khabis ba tunda masu ita zuciya tana da daɗi yanzu ga katantanwa mu nan dai ba ma cin katantanwa amma waɗansu musulmi suna cin katantanwa tunda suka ce da daɗi su ci abinsu to wa hilamu dayyibati wa harimu alaihimul khaba'isa yana haramta musu miyagun abubuwa kamar su kashi kashi kama ba a faɗi ba a son sa ba saboda ɗabi'ar ɗan adam ba ta so ta ci shi saboda haka ba a ce ma kashi haramun ne ba ya ya wuce a ce masa haramun kowa ma ya san haramun ne to miyagun abubuwa ƙwari abubuwa masu muni dai khaba'is kenan wa yuharrimu alaihimul khaba'isa yuhilamu tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'isa wa yadda an- anhu isra'u a ga barkono sharri ne amma waɗansu sun ce yana musu amfani Allah ce to shikenan yana muku amfani eh to ku je halal ne wanda ya ci ya ji zafi kuma haramun ne gare shi to da ma'ruf da munkar da tayyib- tayyibat da khaba'is da khairan da sharran nawa kenan to da su ake awu a musulunci idan mutum ya ce maka ai yin karatu a gidan rediyo haramun ne don bid'a ne annabi bai basa habbai su yi ba yace gaskiyarka shin kam yin karatun a gidan rediyo karatun ya kai zuwa mutane da yawa kamar yadda annabi ba da umarni ballighu anni ko sai min da aikana shin rediyon ya dauki karatun ya watsa a duniya alheri ne ko sharri ne a to musulunci ya yarda indai alheri ne lantarki da famfo babu su zamanin manzon Allah telefon babu shi zamanin manzon Allah shin lantarki da telefon wanda babu su zamanin manzon Allah sharri ne yanzu ko alheri ne to musulunci bakin alheri sannan a dinga kirga duk abin da ka kawo hawa mota hawa jirgin sama annabi bai yi ba sahaba ba su yi ba shin alheri ne ko sharri ne sharri ne alheri ne to annabi ya yarda musulunci ya tunda alheri ne duk abin da ka kirga sai misali babu shayi zamanin manzon Allah babu coca cola zamanin manzon Allah ba fanta zamanin manzon Allah idan an dubi waɗannan a ce ga wata ga wani abu mutane suna sha cikin kwalabe mu sha ne ko mu- kar mu sha domin ku ne kuke nuna mana halar da haramun malam ce ban sani ba kawo abin a sha mu gani sai a kawo fanta a kawo sita mai fanta ya sha lafiya lau aka ƙara masa ma ya ƙara mai sita da ya sha gwalba da sai ido ya ta gwaggwalewa ya ta gwaggwalewa yana faɗin maganganun da bai san su ba yana wani abubuwa wanda na ɓatan hankali ma da ce to wannan dai alheri kai da kasha ka ji daɗi eh na ji daɗi to alheri ne kai da kasha ga yadda muka kai kai kullu muskilin haramun duk abin da ya fidda hankalin dan adam haram ne kai naka nan sita din nan haramun ne kai ko naka fanta halal ne to ga wani abu kuma mutane suna jika wani ganye wai sunansa shayi suna haɗawa da wani abu fari ana ce masa sukari in sun daba sun daba suna tsiyayewa haka suna tsotsa suna sha za mu sha ko ba za mu shi da annabi ba ya da shi sahabbai ba su yi ba ya za mu yi da shan shayi da barci da sauransu sai ni ban sani ba ku zo ku yi a gabana in gani in ji malam kenan tunda shi ma'aunan guda shida suna hannun malam ne zo ku sha mu gani sai wannan mai obalti ya sha ya koshi ya ji daɗi mai shayi ya sha ya koshi da kun ji daɗi eh kun ji daɗi eh to tun da yake kun ji daɗi ha kun koshi to halal ne ga wani ganye kuma an gawa wani ana haɗa da kanwa waɗansu ba ba su haɗawa da kanwa ma haka suke gasa shi da hayaki suna ja suna fesawa sunansa taba ya mu sha ko za mu bari ce a sai an zuwa gabana an yi kai mai taba kawo ganyen taba ɗauko kanwa ka dafa yadda mai shayi da sukari ya dafa ka tsiyaye ka sha mu gani mai taba da ya sa ganye da sukari ya dafa ya tsiyaya ya sha ai shi kam ai ba za- ba kaman giya bane ba za ta dakata ba yanzu nan dole sai asibiti dole sai ya ta amai da gudawa ba zai iya ba ai a wani gari nan gabar da Bauchi wato suna aka yi a tabarma aka sa a cikin gittere wato abin da ake yin dambu da shi din nan yar tabarma da aka shimfiɗa aka zuba dambu ashe da can an shanya taba akan tabarmar dambun kowa ya- aka zuwa masa zuwa sai ya ta buguwa ya ta hauka ya ta rashin lafiya akan rasa yadda za a me yasa haka aka tuna yar tabarmar da aka shimfiɗa a cikin gittaren wato na ƙarƙashin dambun ashe an taɓa ɗora taba a kai kawai labarin fa taba tabarmar ta ji sannan dambu sannan dambu ya ji labarin tabar wajen tabarmar da ta jiwo labari sannan nono ya ji labarin tabar wajen dambu da aka ja sai aka yi ta rashin lafiya aka yi ta amai da gudawa yanzu ko da kwalbar giya aka zazzage a cikin dambu don an zuba nono ba za a buguwa ta saboda dambun yana da yawa to amma ka ji taba to malam ya ga ana ta amai ana gudawa to wannan haramun ne kar ku sha taba din nan haramun ne kar ku sha to kuma sai aka komo aka samu wasu mutane sun taru a masallaci suna suna wani abu ba su kon ruwa suke yi ba su ba takara suke yi ba suna yin wani abu istighfari da salatin annabi la ilaha illallah sai aka gansu aka ce an riga mata wani zo ga waɗansu mutane suna yin wani abu shi ba roƙon ruwa ba shi ba fida'u ba shi ba takara suke ba sun taru ne haka kawai sun yi haka suna yin wani istighfari astaghfirullah alazim allazi la ilaha illallah suna wani abu salati na ce ba zan sani ba ba zan yi hukunci ba sai na gani malam ya zo ya gani yana zaune ya ga sun yi alwala ya ga yana zaune suka sallar farilla sai suka kewaye suka yi da'ira sai suka koma da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim suka karanta fatihan nan dai wanda sallah ba ta yi sai da ita suka kawo istighfari da dama suka kawo wani salati sunan salatul fati suka karanta da dama suka kawo zikirin nan da kowa sai la ilaha illallah la ilaha suka yi da yawa sannan suka yi wani salati sunan sa jauhara malam yana kallo yana zaune Wai ce- da suka gama suka yi addu'a suka karanta fatiha suka yi ta addu'o'i suka yi ta addu'a Allah ya bamu Allah ya kiyaye mu Allah ya kaza Allah ya kaza suka- suka gama suka ba juna hannu na da ce lalle wannan buri dai ban san shi ba amma musulunci ya san shi domin musulunci shi ya kawo na uzbillah min shaitanir rajim shi ya kawo na bismillahir rahmanir rahim shi ya kawo na fatiha shi ya kawo na istighfari annabi ma da baya laifi an ce wastaghfiru innahu kana tawwaban shi ya kawo na salatin annabi Allah da ake wa ibada shine farkon wanda ya salati da shi da mala'ikunsa sannan ya umurce mu yi wa annabi salati sannan la ilaha illallah shine farkon abin da Allah yake aikan kowane annabi da shi tun daga Adam har tashin duniya har annabin ƙarshen Nuhu sallallahu alaihi wasallam to ai wannan dole a ce musulunci ya san wannan ko da ni ban san shi ba to malam arga to malam tunda kai ma baka san za mu kore su mu kore su Allah ya ce man azlam mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu Allah ce duk azzalimin duniya ba azzalimin da yafi wanda ya kori bawan Allah yana zikirin Allah a masallacin Allah mu kore su ta za mu yi kenan malam ai dole mu basu tunda musulunci ya san abu ne ba mu san shi ba dole a basu kenan sai ka aka sake samun waɗansu ko suka yi sallah suka sai suka ɗauki lafika wani kafiri wani ma kafiri aka ta ambaton waliyai da bayin Allah kai ma kafiri wani ma kafiri sai ga waɗansu argawata mun samu waɗansu ba irin na jiyan bane to ni da ban yi hukunci ba sai na je na gani sai malam yaje ya ga sun yi sallah irin na jiya na mutanen jiya din nan sai suka gama sallah su su ba istighfar suke so ka dauki lafika suna zo ne wani kafuri wani yayi kaza kafuri wanda ana kama sunayen manyan mutane ana kafurtawa ana kafurta mara ce kai kai kai ku tashi mu tafi ku tashi mu tafi ai azaba za ta sauka kanmu ai zagin bayin Allah wato azaba tana sauka wurin da ake zagin bayi ta tashi mu tafi ku tashi mu tafi ai raɗa ma ka raɗi bawan Allah haramun ne balle ka zage shi cikin jama'a balle ka zo masallacin Allah ka sa lasirka ka zage shi wannan ai ai muharaba ne da Allah ku tashi mu tafi to kowane abu shin zagin bayin Allah halal ne ko haramun ne to ai annabi ba zai halatta haramun ba tunda wuhulla mutayyibati wa harrama limul khaba'itha to kullum waɗannan ma'aunai idan ka ji mutum ya ce wannan abu annabi bai yi ba sahabi ba to jahili ne ko mai neman faɗa a annabi ya hana shine hujja annabi ya hana shine hujja kuma annabi ya hana sai ka faɗe shi da sunansa ba wata ran an haɗa mu irin wannan tare da wani babban mutum a sai nace shi Allah fa in ya haramta abu sai ya faɗi sunansa komai kazantar abu zaka ji Allah ce wala taqrabu zina innamal khamru wal maisiru hurman alaikum maitatu wa damu ko me Allah ya haramta sai ya faɗi sunansa su wannan abubuwan da suke cewa haramun ne me yasa Allah bai faɗe su sunansu ba sai ce a to lokacin ba su zo ba na ce ah, to ba su zo ba Allah bai san su ba kin sha ku faɗi ga Qur'ani ba ce ruwan alaikum dariqatu tijaniyatul qadiyatu salatul fati to irin waɗannan abubuwa ya kamata ko waɗanne a bar musu aikin su malamai a bar musu aikin su idan ilimin ka yana firamare ne ka ji da masu firamare da jahilai in ilimin ka yana sakandare ne ka ji da masu firamare da jahilai in ilimin ka ya kai ya kai koleji ka ji da mutanen da suke kasa da kai in ilimin ka ya kai jami'a kana da digiri daya kai da na kasa da kai in kana da digiri uku PhD to kai da waɗanda suke subject irin naka kar ka shiga wani subject wanda ba naka ba da ka shiga wani subject wanda ba naka ba shikenan ba za ka- ka zama jahili kama kuma an mai da musuluncin kayan wasa jahilai da ba su yi karatu tashi suna zagin bayin Allah suna zagin musuluncin kuma wai a yarda da su saboda walakin na aksarar nasi la yuminuna walakin na aksarar nasi la yalamuna yawancin mutane ba su da imani in ji Allah yawancin mutane jahilai ne in ji Allah to wanda yake magana da jahilci da wanda yake magana da ilimi wa zai fi samun jama'a tunda jama'a wannan sun fi yawa jahilai jama'a sun fi yawa jahilai jama'a sun fi yawa kafirai jama'a sun fi yawa saboda haka malamai suke samun cikas a cikin maganganun su saboda ba a gane yawancin maganganu kuma suna da nauyi khashiyar rahman bil ghaibi فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم zamu rubuta wa mutum abin da ya aikata cikin rayuwarsa da abin da ya aikata cikin rayuwarsa ya tafi ya bari ana koyi da shi in ka koyar da alheri kullum aka yi alherin na a bayanka shi ne ake kiransa sadakatun jariyatun duk abin da ka aikata na alheri wanda yake baya yankewa kana kwanci a lahira ana rubuta maka lada saboda kai ka koyar da qur'ani ne ka koyar da mutane ko ilimin hadisi ko ilimin furu'a ko istighfari ka koya musu ko salatin annabi ka koya musu ko la ilaha illallah duk lokacin da suka aikin nan za a ba su lada kuma kai ma a baka lada in kuma ka koya mutane kafirta mutane da zagin mutane da rena iyaye da rena bayin Allah da zagin zikirin Allah nan ma duk lokacin da aka yi amfani da abin da ka koyar din nan kana lahira ana zuba a littafinka wa asaran kenan wa kullu shay'in kowane abu Allah ce asainahu mun kididdige shi wato asalin asa wato ya kididdige ma'anarsa da in lissafi ya yawa tsakuwa ake tarawa hasa ake tarawa ana lissafa tsakuwar to daga nan aka a hasahu ya tsakuwance shi kowane abu ya kididdige shi ne kididdiga din fi imamin cikin littafi mubinin mai yin bayanin alqur'ani kenan alhamdulillah mai karɓar wazifa yana kusa tijjani an shiga ba a fita ba haɗa da wata ɗariƙa ba a ziyartar wasu malamai sai wanda suke cikin ɗariƙa za a kula ba a ziyartar wasu waliyai sai wanda suke cikin ɗariƙa in an shiga ba a fita ba haɗa da wata ɗariƙa ba a ziyarar wasu waliyai sai wanda suke cikin ɗariƙa za a kula da sallah yin ta cikin jama'a za a girma iyaye za a yi jami'in wazifa da jami'in zikirin jama'a ba a shan taba idan mutum ya yarda na bashi ba shi kadai wannan din ba duk ma wanda ya ji wannan in ya yarda na bashi Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayenmu da yayan iyayenmu da malamu da malamu malamu Allah ya saka shi wani mu da alheri Allah biya bukatun mu da bukatun da suke neman addu'a wurin mu barka nan sallallahu alaihi wasallam kiyaye mu Allah ya kiyaye mu mutuncin mu da addinin mu Allah ya kiyaye mu na kasar mu Najeriya Allah ya samu zauna lafiya Allah ya kare kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya kare zalunci ya taimaki adalci albarka nan sallallahu alaihi wasallam ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka nan sallallahu alaihi wasallam masu zuwa jin wannan tafsiri za su samu lada mai yawa a wurin Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin آمين اللهم لك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد الفاتح لما سبق ناصر لك إلى الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الفاتح